fasaha bin sa'ad lokacin da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ja rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah dulluni ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس wannan hadisi bayanin shi ya gabata da fa'idodin da muka samu cikin shi za mu tashi insha Allah yau kan hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu qala al-mu'allif rahimahullah wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي أخرجه مسلم حديث نعين قنتج وأن إمام مسلم يفتد شيء كما عندما يتي أخرجه مسلم في صحيحه برقم 54 من حديث أبي هريرة imamu sana'ani bayan ya ambaci wannan hadisi ya ce fassarar ulama'u mahabbat Allah ta'ala li abdihi bi annaha iradatuhu alkhair la Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle Allah madaukaki na san bawa attaqi mai tsoron shi alghani mawadaci alkhafi wanda ya zamanto mai ɓoye al'amuran shi. Malin ce, malamai sun fassarar da san Allah maɗaukaki, inna Allah yuhibbu al'abda, Allah na san bawa, san wannan na Allah maɗaukaki ga bawan shi, bi an na ha'iradato alkhairala, ana nihin Allah maɗaukaki idan ya so mutum da alkhairi, to ya so shi. wa hidayatuhu wa rahmatuhu wa lutfu da shiryar da shi da mai rahma kuma da rangwamta mishi wa naqidu zalika bughdullahi ta'ala sabanin wannan to kuma fushi ne na Allah madaukaki wattaqiyu malan yace mai tsoron Allah wa huwa al'ati bima yuhib bima yajibu alayhi al-mujtanibu lima yahrumu alayhi taqiqin nan shine wanda yake zuwa da abinda Allah madaukaki ya wajabta mishi kuma mai yin nisa da abinda aka haramta a kan shi wannan shine ake nihi da attaqi wa maratibu taqwa mutafawita shi kuma mataki da matsayi na tsoron Allah ya sha bamban wani za ka same shi tsoron Allah shi kai ga shi zai aikata dukkan abin da Allah maɗaukaki umarni daidai gwalgwado kuma zai hannu da abin da Allah maɗaukaki ya hana shi wani kuma za ka same shi kuma bayan hakan walgina huwa ginan nafs nan kuma wadata da ake nihi Allah na son mawadaci ana nihin mai wadatar zuci wanda zai yi haƙuri ya yarda da abin da Allah maɗaukaki ya bashi na arziki baya tsinkayen abin da yake hannun mutane ɗan kaɗan Allah ya bashi to zai wadatu da wannan za ka gan shi kamar Allah maɗaukaki ya bashi duniya gaba ɗaya fa inna hulghina almahbubu ilaihi to wannan shine wadatar da ake so Allah maɗaukaki na cewa laysa manzala sallallahu alaihi wasallama na cewa ليس الغنى بكثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس wadata ba ta kasance ba ga tara dukiya zamanto kana da abu kaza kana da abu kaza a ce kai mawadaci ne a mawadaci na gaskiya shine wanda Allah madaukaki ya ba wadata zuci wa shara iyadun ila anna al murada bihi ghina al mal wa huwa muhtamil malam ya ce imamu kadi iyadi ya yi nuni a kan munuwa a nan ta wadata ana nihin wadata zuciya kuma duk da cewa wannan ma'ana tana iya ɗauka wannan hadisi ya ɗauka wannan ma'ana wal khafiyu bil kha'i al mu'jama wal fa khafi kinan dabt kin shi shine kawa kha mai ɗaya mai ɗa da fa ai alhamil wanda ya zamanto baya da karkashi almunqati ila ibadatillah wanda shi ya dogara kawai da bauta Allah madaukake wal ishtighal bi umuri nafsihi da kulawa da shagaltuwa da abin da ya dame shi kawai wa dabatuhu ba'duhu ba'du ruwat muslim bil ha muhmala wasu wanda suka ruwatkin imamu muslim sun yi dabtkin shi sun ruwaito shi da ha wadda ba ta da ɗa zakarahul qadi iyad haka imamu qadi iyad ya ambaci wannan hafikin nan wal muradu bihi alwusul alwusul lil rahim al-latif bihim wa bi ghairihim min ad-du'afa ana nihin in ya zamanto da hafi ne wanda yake sadar da zumunta mai tausayawa zumuntar shi sannan kuma da zumunta da sauran dukkan wanda suka zamanto suna da rauni iya tausaya musu malai ce wa fihi dalilun ala tafdilul i'tizal wa tarkil ikhtilat bin nas wannan hadisi akwai dalili a cikin shi akan falala fifitar da nisantar mutane da barin cuɗanya da su musamman ma idan ya zamanto cuɗanya da su zai jayo wa mutum wani abin da yake ba shari'a ba ta yarda da shi ba abin da ya zama to baya da kyau da wannan bayani ne mallan ya kare wannan hadisi qala al-mu'allif rahimahullah wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni rawahu at-tirmidhi wa qala hasanun kuma hadisi ne ingantacce abu huraira wanda ya Allah ta kara tabbata a gare shi ce mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce na daga kyawun musulmcin mutum barin shi abin da bai dame shi ba wannan na daga cikin kyawun musulmcin mutum duk abin da bai dame ka ba ba a sa ka ba to kai bisa da shi bayan malam ya kawo wannan hadisi kala ai من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أي ما لا يهمه أبن دبي داميش با تويني سادش من عناه يعينه ويعنوه لفظ يازوا عناه abin da bai dame shi ba bai dama shi ba wa yu'nihi wa ko kuma kace wa ya'nuhu idza ahammahu هذا حديث من جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم وانا حديث ne wanda ya tattaro جوامع الكلم daga na daga dunkulallun magana na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya magana el magana kadan ta kumshi ma'anoni masu dimbin yawa ya ummul aqwala wal afal wannan hadisi ya kumshi dukkan maganganu kuma ya kumshi dukkan ayyuka ana nihin abin da mutum zai faɗi in dai bai dame shi ba to kai ya faɗi ko kuma kai ya saurara haka wani aiki abin da bai dame shi ba to kai ya aikata shi kamar ruya anna, anna fi sufi ibrahim alaihissalam kamar yadda aka rawaito a cikin uh, littafin ko takardun ibrahim alaihissalam man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fi ma ya'ni dukkan wanda ya lissafa maganar shi game da ayyukan shi ya lissafa maganganun da zai yi akan ayyukan shi kalla kalamu to zaka ga maganar shi ta karamta illa fi ma ya'nihi sai kawai a cikin abin da ya dame shi tunda aiki baya da yawa kamar yadda magana take inda mutum zai tsaye ta magana ba zai ta aiki akan shi ba wa ya ummul af'ala haka wannan hadisi ya kumshi ayyuka fa yandarju tahtahu tarku tawassu' fi dunya mala yace sai zamanto ya shiga kalkashin wannan hadisi barin huce gona da iri da yalwatawa a cikin duniya wa talabul manasib wa riyasa da neman matsayi da shugabanci wa hubbul mahmada da san yabo wa sana da dai yabo a ce a yi kama godiya ana yabanka wa gairu zalika mimma la yahtaju ilayhi almar'u fi islahi dinihi kifayatan duniya malai ci da kuma bayan wannan abinda mutum bayya bukatuwa ya zuwa gare shi na gyaran addinin shi kuma da abinda ya dace daidai da abin duniyar shi ne idan kai lissafi yanzu misali neman matsayi shi da kanshi baya gyara ma al'amuran addinin sai in ka aikata haka shugabanci haka dan an gode ma ba zai gyara ma haka kai wani abin da za a gode ma ba shi bane zai gyara ma addini a ilmin gyaran addinin ka ya danganci da abin da zaka aikata na neman gyaran addini yanan ko baka da matsayi zaka iya gyara addinin zaka yi addinin ka yanda Allah madaukake shi ko ba ko ba shugaba bane kai قال وأما اشتغال العلماء بالمسائل الفرضية فقيل إنه ليس من الاشتغال بما لا يعني ما ليتي شغلتوا معلمي da mas'aloli na lissahi ko na gado baya daga cikin abin da za a ce wannan ba abin da ya dame su bane ba bal huwa mimma yu'jaruna fihi malai ce na daga cikin abin da za a ba su lada li annahum lamma arafu min al ahadith annabuwiya annahu fi akhir zaman yaqillu al-ilm lokacin da malamai suka san cewa da abin da yazo daga hadisan manzala sallallahu alaihi wasallama cewa karshen zamani ilimi zai yi karamci domin za a zare Allah zai zare ilimi da mutuwan malamai manya-manyan malamai su mutu wanda suke kumshe da ilimi wa yashfu jahal kuma jahilci ya yaɗu a duniya ijtahidu fi dhalika sai suka zuba jan kokari a wannan fi dhalika lima ya'ti min az-zaman na abinda zai zo da zamani wa man ya'ti min al-ibad al-muhtajin ila ma'rifati al-ahkam da wa'anda za su zo daga bayan Allah wanda za su buƙaci sanin hukumce hukumce ma ajizihim an al-bahth tare da rauninsu na bincike ka duba kaga wanda zai tsaya ya bincika wata mas'ala ‘yan kaɗan ne malamai wanda sun zuba za su zuba ƙoƙarinsu na su dage su binciki mas'aloli ba su da yawa bayanahun atba'u alqara'iha sai suka bibi abin da ya zamanto hikima ce wadda Allah maɗaukaki ya ba su ta warware abubuwa wa kharju takharija suka ful warware wasu mas'aloli musamman ma na lissahi wa qaddaru takadira suka kamantar da gwalgwado wal amal bin niyyat su kuma ayyuka ana lissahi da su da niyya matsayin su niyya ce in niyyar su ta kware ce to Allah madaukake zai ba su lada akan haka nan in kuma ba haka ba to daidai gwalgwadon niyyar su daidai gwalgwadon ladan su ko zunubin su bayan haka imamu sun'ani ya ambaci saɓanin shi abin da yake gani na bai dace ba a ɓata lokaci a cikin kawo mas'aloli kuma a ce a warware su wanda suke da wahala قال المؤلف رحمه الله وعن المقدام بن معد يكربا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه أخرجه الترمذي وحسنه an samu wani hadisi daga Miqdad dan Ma'ad ya karib yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam bai taba cika wani makayi ba wanda yi sharri ga cikin shi wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi kuma ya ce hadisi ne hasan banda shi Imam Imam Ibn Hibban ya fitar da wannan hadisi a cikin sahihin shi kuma hadisin wannan guntu ne cikamakin wannan hadisi kamar yadda ya ce bi hasbi bin adam aklatun yutumna sulba ya ishi ɗan adam ɗan lumomin da za su tsaida mai tsatsar shi ya ci abincin da kawai zai iya dogaro ya tashi tsaya fa in kana fa'ilan la mahalata in har sai ya huce lomomin da za su tsaida mai tsatsan shi ya zo a cikin wani lafazi na imam bin majah fa in ghalabat bin adam nafsu in ran dan adam ta rinjaye shi fa thuluthu li ta'ami to ya kasa cikin shi kishi uku kishi ɗaya na abincin shi ne wa thuluthu li sharabihi kishi ɗaya na abin shan shi ne wa thuluthu li nafs li nafasi kuma kishi ɗaya na lumfashin shi ne nafasihi ba nafsihi ba nafsihi ran shi nafas lumfashi malam ce alhadisu dalilun ala zammin tawassu'i fil ma'kul wannan hadisi na nuni a bisa zargin wuce gona da iri a ciye-ciye wa shaba da cika ciki cika ciki a ƙoshi tatil wamtila a cika ciki ne wannan zargi na hadisin wannan na zargin irin wannan tabi'a والاختبار عنه بأنه والإخبار عنه بأنه شر لما فيه wannan hadisi ya kumshi ba da labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa sharri ne a cikin shi na sharri ne lima fihi min al mafasid addiniyyati wal badaniyya na abin da ke da akwai banna ta addini kuma da ta gangan jiki فإن فضول الطعام مجلبة السقام domin cik huce gona da iri a cin abinci mutum ya ƙoshi kuma ya ɗora wani abu hannu a kai wannan na jawo cututtuka daban-daban wa musabbatatun anil qiyam bil ahkam kuma za ta ragwantar da mutum akan tsayawa da ibada ko wasu hukumce-hukumce da zarar mutum ya cika cikin shi da yawa zai ga baya iya tashi ya yi ibada zai samu rauni kawai ba abinda zai yi sai barci bayan haka kuma ga cutoci da zai shayo wa mutum aglabin cuta ta ɗan adam na daga cikin cin abinci ne wa hadha al-irshadu ila ja'l al-akli thulutha ma yadkhulu al-ma'idati min afdali ma yarshudu ilayhi sayyidul anami sallallahu alaihi wasallam takaitar da abinci a kasa ciki kashi uku abinci ya shiga cikin tumbin mutum na daga cikin mafificin abinda mazala sallallahu alaihi wasallama shugaban halitta yayi nuni akan shi fa innahu yakhifu ala al-ma'ida domin wannan zai saukakawa tumbi baya wahala wajen nike abinci wa yastamaddu minhu al-badan yastamaddu minhu al-badan al-ghidha sannan kuma a wannan lokaci ne jiki zai tatsi abincin da zai ginar da jiki idan bai huce kashi ɗaya daga cikin kashi uku ba watan tafi ubihul kiwa hakanan kuma mutum zai samu ƙarhi akan wannan wala ya tawallado anhu shay'un min al adwa kuma ba za a samu ba wani abu na cututtuka wanda za su haifu wa kad warada anil kalamin nabawi shay'un kathirun fi dhammi shaba mala yace kuma tabbat ya zo a cikin maganganun annabi wanda tsira da amince Allah su kara tabbata a gare shi ko magana annabci abubuwa da yawa hadisai da yawa wanda suka zo a cikin zargin cika ciki a wuce gona da iri faqad akhraj al-bazzaru bi isnadaini ahadihima rijaluhu thiqatun marfu mala yace imamu bazar ya fitar da hadis, hadisi wanda isnadinsu guda biyu da isnadi guda biyu ɗaya daga cikin isnadan mazaje ne mahardata zara da amintattu kuma ya dangane da hadisin wanda zuwa mazala sallallahu alaihi wasallama da lafazin aksarun nasi shaba'an fi duniya aksaruhum ju'an yawmal qiyama yace mafi yawan mafi mutane wanda suka yi yawa cika cikin su a duniya to su ne suka yi samun jin yunwa ya ranar kiyama. Ƙalahu sallallahu Alaihi wasallama li abi juhaifa lamma ta shajja'a faƙala. Manzala sallallahu Alaihi wasallama ya faɗi wannan magana ne wannan hadisi ga abi juhaifa lokacin da ya marmari. Faƙala ya ce, Ma mala'atu batani munzu 30 sana. ce ban taɓa cika cikina ba a tsawon shekara talatin. Duba ku gani yau. Shekara talatin. Abu Juhaifa bai taɓa cikin cikin shi ba. وأخرج الطبراني إمام الطبراني يفتد بإسناد سي- حسن يفتد حديث بإسناد ميكو أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة ما أبو تاتيكا تيكي الدنيا سوني ما أبو تايوم وأبو بكياما الآخرة زاد البيحقي إمام البيحقي يدس- يددع أتكي وانا رواية الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر duniya kasan mumini ce ba wuri bane ba na holewa da jin daɗi kawai wa jannatul kafir kuma aljanna kafiri ce kafiri baya da doka ya take dokokin Allah madaukaki sai abin da ya ga dama sabanin mumini wa akhrajat tabrani bi sanadin jayyid haka imamu tabrani ya fitar da hadisi da eh, sanadi mai kyau annahu sallallahu alaihi wasallama ra'a rajulan عظيم البطن فقال بأصبعه فقال صلى الله عليه وسلم يا قواني متن da babban ciki sai ya nuni da yatsa shi lau kana hadha fi ghairi hadha la kana khairallah da dai wannan ba haka yake ba to da wannan shine mafi alkhairi a gare ka ya zama to mutum na da rubdedan ciki kuma ba wai na cuta ba kawai na cika ciki mun ka sa akwai ah, babban ciki kala kala ne ko wanda ya zama to sababin shi cuta ne bai ci ba ma kawai cikin shi babba ne ko wanda kuma a'a shi kawai tura abinci ne duk abin da ya samu sai ya tura a ciki kuma dole ciki ya girma ya yi nauyi na'am قال واخرج البيهقي هكا امام البيهقي يفتد واللفظ له لفظ وننا امام البيهقي واخرجه الشيخان imam al-bukhari da muslim sun fitar da shi mukhtasaran a takaice la yu'tayanna yawm al-qiyama bil azim at-tawil al-aqul ash-sharub fala yazinu inda Allah janaha bu'uda tabbat za a zo da ranar kiyama mutum mai girma mai tsawo mai yawan ci mai yawan sha baya zama baya da wani nauyi wajen Allah madaukaki bai kai ba nauyin shi bai kai ba hukukin saburo dan ya zamanto babu ibada aka zo da girman jiki da tsawo kaga al'amari ya lalace iqra'u in shi'tum ku karanta in kun so wala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna ba za mu tsaida musu ba su kele ranar kiyama ko ma'auni ibnu abid dunya ya fitar da hadisi annahu sallallahu alaihi wasallama asaba ju'un asabahu ju'un yawman yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yunwa ta kama shi fa'amida ila hajarin fa wada'ahu ala batnihi sharif zala sallallahu alaihi wasallama ya dauki dutse ya dora shi a cikin shi mai mai mai daukaka sun makala ala rubba nafsin ta'imatin na'imatin fid dunya ja'i'atun 'ariyatun yawm al-qiyamah saurara mai sotari ciki wanda ya zamanto ta'ima mai yawanci kosashe na'ima wanda take da ni'ima fid dunya a nan duniya ja'i'atin za ta kasance mai yunwa ariya tsirara yawm al-qiyamah ranar qiyamah ala rubba مكرم لنفسه وهو لها مهين so tari za ka samu mutumin da yake girmama ran kanshi za ka same shi gobe kiyama wulakantacce ala rubba muhinu li nafsi kuma so tari za ka samu mutumin da yake wulakantar da kanshi bai dauki kanshi komai ba wa huwa laha mukarramun kuma wannan rai na iya karrama ta iya girmama ta ne ranar kiyama وصح حديث يا انغنتا حديث يا انغنتا cewa min al-israf an ta'kula kulla mashtahaita na daga huce gona da iri mutun ya ya ci duk abin da ya marmari wannan na da ana lissawa cewa an huce gona da iri haka imam al-baihaqi ya fitar da isnadi hadisi da isnadi cikin shakwai عبد الله بن لهيعة عن عائشة دقى عائشة رضي الله عنها تتي رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكلت في اليوم مرتين ce mazala sallallahu alaihi sallama ya ganni na ci abinci a cikin gini so biyu wa kala ya aisha ama tuhibbina Allah ya kuna laki shugulun illa jofik yanzu ba kina so ne ama tuhibbina kina so ne ya kasance baki da wani shagali sai kawai cikinki al'aklu fil yawmi marrataini min al-israf cin abinci su bi a yini na daga cikin wuce gona da yi. Wa mu duba mu ga halin manzala sallallahu alaihi wasallama da sabai da suke rayuwa. Ko kuma a yanzu ba mu da lokaci na abinci sai dai in bai samu ba. A ci da sahi a ci da rana tsakanin sahi da rana an samu dorawa za a yi. Haka da maraice kahin magaraba an an samu wani abu sai an dora. Isha ta zo a ci. An an daɗe cikin dare hallau a ci. ko da lokaci ba mu da lokaci kawai sai cin abinci shi yasa cututtuka suka yi yawa kuma rauni ya samu al'umma wallahi la yuhibbul musrifi Allah kuma wallahu la yuhibbul musrifi Allah kuma bayya san masu wuce gona da iri ya inganta hallo hadisi kulu washrabu walbasu fi ghairi israfin wala makhyala wa makhila ku ci, ku sha, ku sanya sutura ba tare da huce gona da iri ba, kuma ba tare da girman kai ba. Wa akhraj ibn Abi Dunya, Imam ibn Abi Dunya ya fitar da hadisi wa Tabrani da Imam Tabrani sayakunu rijalun min ummati ya'kuluna alwana at-ta'am wa yashrabuna alwana ash-sharab wa yalbasuna alwana ath-thiyab ويتشدقون في الكلام فأولئك شرار أمتي Zala sallallahu Alaihi wasallama ya ce da sannu zai kasance wasu mutane, rijal nan ya ce rijal min babu taglib, wasu mazaje za su kasance daga cikin al'ummata za su yi kacin abinci launi-launi daban-daban, kala-kala, za su yi shan abin sha kala-kala, za su yi sanya sutura da kala-kala. kuma wajen zance za ka same su masu yawan magana ne ya tashaddakun suna salo a cikin magana waulaika shiraru ummati wannan kuma su ne na daga cikin sharrin al'ummata ina ga lokaci yayi kuma maganganun suna da yawa sai mu tsaya a wannan gaba abinda muka faɗi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك